إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ga wata na Muharram hijira shekara 1442 wanda ya dace da tara ga watan tara shekara 2020 muna cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 51 cikin wannan littafi na mota ta imam malik darasi na 51 insha Allah za mu za mu tashi ma ja'a fi sujudul qur'an abinda yazo na yin sujada a wajen karatun alkurani shi ne ke na bilge da alaka da sujada wadda ake yi lokacin karatun alkurani حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها abin da yake ruwayar abu salama bin abdurrahman ba wancan ba abu salama mijin umar salama wannan tabi'i na damar damar aufin yake ba da labarin cewa abu huraira radiyar an ƙara'a lahum idan sama'un shakat ya karanta musu idan sama'un shakat fasaja da fiya sai sujada a wannan sura falamman sarraf da ya ƙare sallar juya a habara muhe ba su labari wanda ya ma kenan wanda ya karanta musu sure musu sujada sai ce musu ai anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam sajada fiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin wannan sura wannan shine abin da ke tabbatarwa da yin sujada cikin shiqaq ko tana daga cikin al-mufassal wanda bayanin zai zo akwai masu ganin ba a sujada a cikin mufassal in daga ikra daga qaf ko hujurat zuwa ƙasa wannan wannan ruwaya tana tabbatar da cewa ashe ana sujada a wannan wurare wa haddasani an malik annafi maula bin umar anna rajulan min ahli misr akhbarahu anna umar bin khattab qara surat al-hajj fasajada fiha sajadatayn thumma qala inna hadhihi surata fuddilat bi sajadatayn wannan ruwaya cewa na fi malabin umar ke ba labarin da imam malik cewa wani mutum annan rajulan min ahal masar wani mutum daga cikin mutanen masar ya ba na fi malabin umar labari cewa umar bin khattab ya karanta sutul hajj fasaja da fiya ya sujada a cikinta sajadatai ne sujada guda biyu sun maƙala sai ce ina hadihi sura fadilar da sujata wannan sura an yi hita ta a kan surori da sujada biyu wannan abinda ya zo daga kenan labari daga umar duk da wani isnadin yana da magana amma asalin magana ya tabbata ta tabbata umar ya yi haka nan sai hadisi na gaba yana cewa wa haddasa ni a malik an abdullahi bin dinar annahu qala رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين مالك ke samun labarin abdullahi bin dinar ya ba da labarin cewa ya ga abdullahi bin umar yana sujada fi a cikin suratul hajji yana sujada sujada guda biyu yan wa me kawo na magana imam malik rahimahullah za mu ga a gaba iya maganar azaimu sujud goma sha ɗaya ne kuma ya ce a mufassal babu wani abu daga cikin azai nan filin imam malik rahimahullah shi a can don ga gane maganar ko an zo imam malik ba iya ture ba ne yin sujada ba a wancan wurare na mufassal amma ba da basu daga cikin wanda suke masu ƙarfi ko a ce masu girma wanda suke da mahimmanci da yawa sha ɗaya suke da zaman kamar a ce masu ƙarfi a ciki kuma suka da wasu masu ɗauka kamar zaman wajibi ne ya zama ga ruwaya na ɗauke wajibcin amma dai kenan shi imam malik iya ɗaukan wancan sha ɗaya su ne suke da ma'ana suke da muhimmanci sama da sauran wannan hudun amma ba dan ba a yi ba a cikinsu saboda menene asalin inda ake samun saɓanin kamar za su ce a cikin sutun najam babu sujada wasu ma babu haka cikin inshiƙaƙ babu sujada haka cikin cikin cikin ikara babu sujada to amma wannan haka akwai saɓani shi ma cikin suratul hajj wuri biyu mai karanta kaman wannan mushaf na saudiya zai ga sujada biyu ta zo a cikin mushafkin wannan na madina a harko ta harko ba matsala kanta ta bayan faɗaɗa subhanahu wata'ala alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajar wa kathirun minan nas wa kathirun haqqan alayhi al-azab wa minna lafa famal min mukram inna la fa'ala ma sha'a wannan cewa Allah ba Allah yana sujada ga Allah duka man fi samawati wa man fil ardi abinda yake cikin samai da kase gaba ɗaya suna sujada ga Allah kuma ya ware wa shamsu wal qamar wan nujum wal jibal haka rana nayi haka wata nayi turmamu nayi dutsi ma nayi wa shajar hatta ice na sujada ga Allah sai ta wa kathiru minan nas a waddawab akai waddawab akwai dabbobi ma nayi suna sujada sai ta wa kathiru minan nas da da yawa daga cikin mutane su mana sujada amma wa kathirun haqqa alayhi al'azab wasu da yawa daga cikin mutane azaba ta tabbata akan sai basu rabon sujada basu sujada to zai ka cire inna la fa'al masha Allah iya abin da yake so to wancan inna la fa'al masha anan ba sabani akwai sujada akan ta wadda take da sabani ta ƙarshe ya walladhina amanu ruk'u wasujudu wa fa'adu alkhaira la'allakum tuflihun ita ce take da saɓani a wajen wasu cikin magabata to amma abin da yake da tabbas an samu ruwa ingantattu ga sababbin su umar suna sujada a wani wurare kuma an san wa'annan ba sa sujada ba dalili kina shi yasa kenan za mu ga sujada guda biyu cikin suratul hajj to wannan kenan wannan hudu ne yake da saɓani kansu ta ƙarshe ta suratul hajj da ta suratul najm da inshiqaq da iqra wannan yake samun saɓani wanda suka ce ma kamar imam malik ana yi amma ba da ba sa cikin aza'im mana manya-manyan masu muhimmanci da yawa shi ne zama gaggaka wani ruwayoyi daban-daban na tabbatar yin sujuda guda biyu a cikin suratul hajj amma magana daga umar ko wasu bai inganta ba ne akwai hanya daban ta tabbata umar yana sujuda a wannan wurin guda biyu haka abdullahi bin umar sai wa haddasa ne an malik عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى آه وانا رواية عمر بن الخطاب يا كانت سورة النجم إذا هوى نجم إذا هوى ياي فسجد فيها سجد أولا سورة sun maƙam nan iya cikin sallah ne da ya kawo ƙarshen sujada ƙarshen sura ya sujada to ai kuma sashi zai ya ci ko sauran sallah ko to nan da ya tashi sai da ya kara wani wata sura daban daga baya tukunye sujada kenan wannan ƙara karatu bayan an taso daga sujada ta ƙira'a a cikin sallah wannan imam malik rahimahullah wannan ruwa gari muna cikin makanta cikin cikin sahih bukhari hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan jam ko wanda ce anan musulmi suka yi mutane suka yi sujada har da aljannu hatta da kawuran mushrikai kowa sujada ko kenan tabbata sujada a cikin ta bane wanda babu abakanta na umar dai imam malik ruwa da ke da ita ne amma ta cikin sahih bukhari akwai ruwa annabi kanshi sallama ya sujada a suratul najm to nan kuma an kawo umar ya kata umar bin khattab ya karanta ta a cikin sallah kuma ya sujada da ya karkare ka karshe sai ya kawo wata sura daban kaman zama ikra karshe yan ka kawo zaka iya tashi nan malamin sun mutun ya da zabi ko in ya tashi ya yi rukuyi kai tsaye ne ba lahibe ko ku kara wata sura ko wasu ayoyi ta kun ya rukuyi wannan bayan kenan ka tashi nan da ke tabbatar da sujada cikin suratul najm abinda can wasu za ce ma'ana ba sura babu sujada cikin al-mufassal yakinin dinnan ya tabbata Umar ma yayi kuma karanta annabi manzo Allah kanshi ya sujada a wannan wannan sura wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an Abi anna watridan ruwayoyin da muka inganta makaranta sun tabbata ta Ibn Umar ta Umar duka da sun ingantattu duk da makufe ne cewa zuwa ga wannan sahabbai illa waccan ta cikin sayar bukhari na hadisi marfu'i manzo Allah yayi sujada cikin suratul najm wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi anna umar bin khattab qara'a as-sajada qara'a as-sajada wa huwa ala al-minbar yawm al-jum'ah fanazala fasajad wa sajada an-nasu ma'ahu ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا wannan ruwaya cewa umar bin khattab in ji urwa sham bin urwa ke cewa urwa ke wasu labari umar bin khattab ya karanta sura mai sojira suratul nahl suratul nahl da ya karanta suratul nahl wannan yayi ne iya hudu ba huwa ala minbar yawmul juma'a iya kan minbari a ranar juma'a kina ya hudu ba kenan Umar bai kanta wannan sura da yazo daidai sujada fa nazala sai ya sabko daga minbari fa sajada ya sujada fa sajada wa sajada nas ya sujada mutane ma saura kenan jama'a suka yi sujada ma'ahu tare da shi suma qara'a yawmul juma'atul ukhra kuma ya sake karanta wannan sura a wata juma'a daban-ban da gina sake karanta ta wata juma'a mai zuwa da ya karanta ta da aka zo daidai wurin fatahayya annasu bi sujud sai mutane suka fara gyara zama na yin sujada aka fara shirin aka dan gyarawa za a sujada sai faqal sai umar ce ala rizulukum ku yi hankali mana kwaji hankalin kowa tsayin da yake ya ce inna Allah lam yaktuba alaina Allah bai wajabta mana ba wannan sujada kenan ba dole bace ba ba farilla bace ba yace a me yake cewa sai ce illa an nasha kenan inna Allah lam yaktuba alaina la nasha Allah bai wajabta mana ba sujada yin sujada sujudu tilawa sai in mun so don haka falam ya sujud shi bai ba sujada kun wa mana'ahum an yi sujudu su ma ya hana su wannan hadisi ne mawkufa anan kuma ya inganta hatta cikin sayar bukhari akwai wannan ruwaya ila lafazin ba haka bane ya tabbata dai magana ce umar bin khattab yayi karanta wannan sura shi ma a juma'a ta farko ta biya karanta ana kokarin sujada yace a'a inna lam nu'minu bis sujud aka ce mu ba a mana umarnin ba sujada man fa mun fa mun sujada fakar asab sunna duk wanda ya sujada daidai sunna kuma wani biyu to wanda biyu wacce ba lasu malai ba da yakan shi a takace dai duka abin da ya ne dai maganar umar bin khattab a nan karantarwa ce ya yi yakan yi akwai masu ɗaukan sujudu talawa kamar wajibi ce hatta kan sa wasu su rika wani mai suke yin suna karanta ƙur'ani a sallah in aka zo wajen sujada ya tsallake kalma mai sujada ko ayar ya ci gaba wai don gudun ka'i sujada a cikin sallah don akwai masu ganin ma san ma ba a karanta sujada a cikin sallah to duk wannan da ya karantar da mu da ba haka bane cewa yin sujadar ana yi sunna ce kuma kula da amma ba farilla bane dan baka yi ba laihi bane maganar kenan man karanta ba na salama kun ga ya karanta ya karanta sura najm ayin sujada kowa yayi wani lokaci ya karanta kun bi ba kun ba bande shine dai magana karantar wacce ake ma mutane sujudu talawa ba wajibi bace amma sunna ce kuma mai lada dan cewa akwai ruwaya mun karanta cikin akamu janaiz idan mutum ya karanta qur'ani ya sujada shedan iya juyawa da baya da gudu yana yana gudu yana tusa burit burit burit ya ta ya waila ya waila ya gaico na amun umunin sujada ban yi ba dan adam amin yayi sujada za a bashi aljanna iya gudu iya iya tusa haka zai tsire kenan tana da tana da fadala yin nata amma ba wajibi ba to yanzu bayan wannan bayani wannan hadisi ne da zuwa ga Umar bin Khattab nan sai bayan wannan labari da da Malik ya bada yace qala malikun imam malik sai yace alkashin bayan wannan magana yace laysa al'amalu ala an yanzila al-imam idza qara'a as-sajdata ala al-minbar fa yasjud ya ce a kan haka wannan aiki da umar ya yi kenan ba a ɗorawa ba imam in ya karanta suratun sajada iyakan mimbari ya haɗo dole sai ya sarko ya sujada ba dole ba ne a kan liman sai ya haka ya ce da haka ƙali malik al'amaru indana al'amari a wajenmu ma'ana mutanen madina mutanen madina أن عزائم سجود القرآن سجود دي ما سمهمنشي ما سجرمان القرآن إحدى عشرة سجدة كاجي سجدة قوم شاديك كنا أتكين سورة قوم شادية ليس في المفصل منها شيء wannan sujada sha ɗaya al-mufassal babu ko ɗaya cikin azayin bisa cikin girma ne manyan manyan manyan su dudu kenan masu girma masu masu masu ƙarfi kenan nan an ce al-mufassal mun san daga hujurat ne zuwa ƙarshen qur'ani ina cikin za a samu suratul najm a samu inshiqaq a samu alako ikra to yanzu da imam malik abin da yake tabbatar ma sha ɗaya ne wanda suke a zai da kuma bayan wannan hukuncin da imam malik yayi ya hukunta da cewa ba dole bane ba neman hiyasar ko ya sujada kuma a wannan sujada ma da ake yi masu mahimmancin sura goma sha ɗaya ne banda kina al-mufassar qala malikun la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujudil qur'an shay'an ba salat subh wala ba salat al-asr kuma imam malik yake kawo hukumci cewa bai kamata ba ga wani kowane ne bai kamata ba ga wani ya karanta sujudar alƙur'ani a bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ba a karanta su kaji abinda yake so ya kawo a nan duk da abu ne da an san fikihun imam malik na ba a salla bayan asuba ba a salla bayan la'asar akan haka yake don haka kenan shi yasa a nan ma ya hana ta to kenan da ya ce ba sallah ba a sujada ta alkura ba karanta sujada ta qur'ani bayan sallah asuba ko bayan asabi kamata ba karanta sai me hujja imam malik dai wannan magana shi a wajen shi ce wa zalik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس wasajadatu min as-sala yace fala yanbaghi li ahadin an yaqra as-sajadata fi taynika sa'atayn fiqh imam malik shin da dan fiqh magabata gaba abin ya rikice kaga nan duk da rikice imam malik ne fiqh ce yake amma da yace ma ba a kaza ba a kaza ga dalilin shi da ka diba dalilin ka ga yaya yake shi dai ga madogarar shi ba haka bakon da ka gaya maka a don ya kawo hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan asuba ya hana sallah bayan al'asar ya ran ta hada asuba ya ran ta hudu don haka kenan ya za karanta shine hujjar shi kan haka yace kenan bai kamata kai kuma ka kai karatun qur'ani mai so ta sajada wuri mai sujada a wannan lokacin guda biyu fitai nika sa'atin wa'annan lokacin guda biyu da bayan asuba asuba da bayan asar wannan fikin imam maliki ne shine cewa an samu cewa ibn qasim ya roto ta ruwa daban daga imam malikin wanda malikin kanta ya tabbatar da yinta a wannan lokacin sai inda rana ta jajaja wajen hudowa ko jajaja wajen hadawa wani ce madogara mai ƙarfi ita ce mai madogara mai ƙari kuma mai hujji annabi hana sallah a bayan wannan lokaci ya hana sallah nan sallar makarta a lokacin da rana ta ja ko ta je wajen hudu ko wajen hada ko wannan daga wani akwai madogara mai ƙari kanta amma cewa kurin bayan sallah da aka gaba daya ko bayan su ba wannan hatta shi bin kasu cikin malakawan san ga yin hakan kin ya dace kuma an samu daga malakin wannan magana kenan kiyawa daga baya kuma daga wannan magana da ya rubuta a wannan wurin wallahi shi dai ya tabbata wannan yake cewa ya tabbata mai yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam hanin da yi kurin hana sallah ce a bayan asuba da bayan da bayan mai yake cewa da bayan al'asar kuma su ma marasa dalili mai dalili mun kan sallar sallar gawa ko tattal masajid don kayan la'asar kashi kana iya yi hamma da tula ka da guda biyu ko ko ban asuba sallar gawa ta kama da ana iya sujada kuma cewa ita tilawa sujud tilawa ai cewa ba sallah bace a wajen muhimmin malamai ba bata matsayin sallah ma gaba ɗaya balle ma ka ta matsayin to ma wajen imam malik ya ba sujudu tilawa matsayin sallah kan haka tunda a wajen fikin imam malik ba a sallah bayan la'asar da bayan asuba da haka shi dalilin shi hana sujudu sawi ka sujudu tilawa a bayan wannan lokacin guda biyu ba dan boyi nasibin daga manzo Allah bace ba yi to zamu ga cikin fikin ta yana ga Abdullahi bin cikin Sahih Bukhari Abdullahi bin Umar iya sujada ta tilawa ba ma'ar wallah wannan shine karin hujja masu cewa sujud tilawa ba bata matsayin sallah shi yasa da abin da aka dora ma sallah na kallon alqibla na arwalla bata da shi din da ganda qur'ani zaka yin ta kana kallon qibla kallon qibla zaka yi sujud tilawa ba kallon qibla ba saboda bata matsayin sallah kuma wannan Abdullahi bin Umar ya tabbata iyayen ta babu arwallan kenan wannan iyakatar ta kenan sujud tilawa ba sallah bace bala ta ɗauki ƙa'idodin sallah wanda shi imam malik ya ba da magana kansu wala zira ta kaice dai shi a nan imam malik kurin ya hana sujudu talawa bayan asuba da bayan la'asar don hujjar shi an hana sallah bayan asuba da bayan la'asar kurin sai ce wasu ila malikun amman ƙara sajarata wa mara'atun ha'id ta sama هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهرة كاجي أما مالك رحمه الله تنبايا كان وانده كان تسورة من سجدة هيغا mace mai haila tana shuraren wannan makaranci tana shurare aka mai tambaya hallaha an tasjud za ta iya sujada ta tilawa ta shurare ƙala malikun la ya sujudu rajul la mar'a ba mace ba mai haila da namiji ya ce da mace ba mai sujada a cikinsu illa wahuma tahirani eh suna da tsarki na arwallah kenan kenan mai haila ba ta yi wanda yake da mara arwallah ba ya yi don shi mai sa ya mata matsayin sallah yadda mai haila ba ta sallah mara arwala bai salla haka basu tilawa ta alqur'ani ka basu jira tilawa ta alqur'ani wannan fiqh imam malik tiramullah sai bayan anan imam malik ya yanke ta bata bisa sujada wannan guda biyu da mace ko namiji duk da bai tsarki bai sujada kuma wata tambaye ita ma dai an wa malik ita wa su'ila an mar'atin qara'at bi sajada wa rajulun ma'aha yasma'u alayya yasma alayya an yasjud ma'a qala malikun laysa alayya an yasjud ma'aha إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة في فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة زين في إمام مالك تي مالك رحمه الله يكي تشوى أما مالك تنبيه أن المرأة قرأت بسجدة متشي تكي قراءة sai ta karanta wata sura ko mace aya mai sujada wa rajulun ma'aha wani mutum tare da ita mai gida ne ko wani daban ya sama wa iya shuraren wannan makaranciya aka ce alai ayin su ma'aha zai an dora mai zai iya sujada in ta sujada sai malika ba da amsa ga masu wannan tambayar mace ce makaranciya kuna shurare za ku yi sujada kai namiji tare da ita malaka ce laisa alai an sujud ma'a ba baya sujada tare da ita ba ta haushi ba sujada tare da makaranciya yace inna ma tajibu sajadata alal qawm abinda sujada inda take wajaba akan mutane mutane ne yakununa ma'a rajul kuka zo kuka sa wani makaranci iya karatu kuna shoran fatamuna bihi kuna kamata matan zali malami ne iya karanta kuna shurare kuna jin kuna kamata matan malami ne bi darasu iya muku darasu fa yaqra'u sajada he karanta sura mai sujada to anan fa yasujuduna ma'ahu za su je tare da shi anan za su amma mace kullun tana karatunta a ba kai ba kuma nan imam malik ba mace kaɗai ba abinda yake so kwatanta don kana zamani kana jin wani na karatu in ba malamin ka ba ne wanda ka zama kake turare kake kawan kana bin wannan karat da yake yi don ya kanta ƙura'an su da ba ruwanka magan sai imam malik yana sai ya hudu abin a hili lafazan gaba ya ce walaisa alaman sami sajada bai hau ba ga wanda ya ji sujada min insanin ya karauha wani kun iya karanta ƙur'ani laisa lahu bimamin ba limamin ka bane ba kurin iya karatun shi bai hauka ba an yi su tulka sajada kai ma kana ji wani ya kira'a ko malamin ku ya kira shi kai ba shi ba kake bi bai hauka ba a ce in ya su kama ka sujada bai hauka ba to duk da nan zamu ga lafazin da aka yi aiki da shi anan ba lafazi bane mai ture sam sujada magana alaihi ne ma'ana bai zama wajibi akan shi ba da kalmasan da aka hau bai turu su gaba da baka yi bane ba ta hauka bane yake magana ba da ya tabbata nan sai zama ya karanta kurin suna zan suka shiga karanta ya sujada kai saura ma an ce hatta da mushakka jin kowa sujada haka nan ba zuru bane ba sai liman ko he ka zo kai kana mana iya koya ma zaka iya yi in haka iya yi kana shaurare shi ka je wajen sujada ko kana iya yi amma magana wajibi ce aka doke ma wanda ba shi ba kake shurare wannan kuma ya tabbata ta masa da ake magana ta da ake magana kan shi ta wa'iza qul alquran fastamilu wasjudu alakum turhamuna ko ni bayani akan ta wannan aya take magana wa'iza qul alquran ana karanta qur'ani fastamilu wasjudu kushuru kushurara da alakum turhamun da jikanku ka wannan kanshi ana magana kurin mutun ya bude qira'a ko ya karatu haka kurin azamne wannan aya ba ta hukuma aya wannan tana magana ne an ci a wuri biyu cewa imma a hudu ba ne liman ke karantawa ko a cikin sallah amma haka kurin mutum ya kira a shaci har kira kurin dole ku yi shuru ala sa matsala balle yanzu tun zai sa kira a kasuwa ko akan hanya kurin kuna zamane kenan ya sa kire a baki a wannan shi ta shafa ba ta hauka ba sai in kaso kurin ka turara a yakace mun ganta ruwa nan cikin katim na alwajiz ma'anas bin malik cikin dai magabata wanda suna wani iya karatu su suna hira sai wani a gece buku ji ana katon ƙura'ani su kyale shi sun tukar hira su ya ce kaiwa buku ji ana kana kira ƙura'ani allah ya ce zaka zaka ce wani ayyar suka ce ba wurinta ba ne suka wannan bayanin wannan aya tana magana ga wanda yake ji mai huduba ko a sallah amma haka kurin kana kira ka ka ce ba magana ba a ba wajibi bane ba wannan bai hauna ba eh amma a huduba ana karantawa ko a sallah wannan shine aka ce ku shurara wajibi ce wajibi amma haka kurin kai kake kira ka kurin amma ba dai a wani zamanin gasar kai mutum zai sa kira daga kilo guda kana cinta da kilo guda sai zane sallah speaker ana ta kira to daga garin daga garin gina ko sai shuru a gani kaga abu akwai matsala to da amma Allah sa abin abin da da mun ba mu da mun tun bayan da ma bayani can da ma Allah sa ya bayani ba dole bane mu shurara sai mun shuru ko na kasuwa ya bude ka kasuwa ka dole shuru kasuwa ba magana a ce ka kira sa kira kaga da mun dai tun magabata sun yi bayanin wannan shurukin ba ta wajaba ba ga wanda ba mai karatun ba ba hudu ba ba ba salla ba idan kana so kana tsaka shurara ba lahi bane amma ba wajibi bane to ita ma kenan sujadal wajibi ne imam malik doki bata hauka sai ma jaa fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabaraka allazi bi yadihi almulk kan sutar mulk irin imam malik zai kawo masala babi mai maganar abin da yake da alaƙa da karanta ƙulhuwar lawo ahad da suratul mulk ta tabaraka da mulk da tabaraka mai matsayin karanta su duka da wani bayanin da makaranta ɓangaren hadisi ya inganta madama na gaya muku abin da aka canar sahihi abin da yake ɓangaren hadisi ko marfu'in ne ko maƙufin ne ko makatu'ukin ne duka dai abin da yake shi ake kama gana inganci amma a ce malik ya ce wannan bai bukatar su yi ko ban dai littafi kin tabbasa ne idan da mun ba magana neman neman inganci da amma littafi malik ne kowa da wani littafi ta mota imam malik ce shi ne ga da mun shi malik ba ce ya sayi ko ta yi ya tabbata wala mun ya tabbata daga malik sai dai iya malik ta fikihu kan wata mas'ala a samu ruwaya ingantar da hadisi ta sa amshi wannan kuma tan malik mun karanta tan karatun malik ya wadi cewa ni mutum ne ina daidai ina kuskure ku diba duk abin da nace ya ce ala yace ko kuma mun kana ba ya ce ra'ayin dana ko ya ce ra'ayi a wajen mu ko al'amarin dana tun da ya ce ra'ayin mu ko ya ce ara ina ga kaza to irin wannan wurin imam malik ce ka diba ka gani inda ka samu hadisi sahihi ya inganta to shi ma a kan shiki yana daidai ce na kuskure wannan amma shi duk abin da a nan ya tabbata malik wannan abin ya tabbata daga malik duk abin da ke da wannan ya tabbata ya wannan magana to yanzu bangaren mai mas'alar abin da yake da alaka da karanta kulwallahu ahad da suratul mulk gashi zamu karanta ana حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول, فقال رسول الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده inna la ta'dilu thuluth al-Qur'an abinda ke wannan ruwaya Abu Sa'id al-Khudri ke bada labari shi Abu Sa'id al-Khudri sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Abu Sa'id ya ji wani makwabcin shi iya karanta qul huwallahu ahad a cikin sallar dare yuraddiduha ita yake ta kunkun in yayi ma yayi tayi tayi tayi ya rukuyi shi a jima ya ta zama qulullahu da gurin ƙulula da ta mai ta ta yi a raka sallar shi har garin Allah waye ita yi sallar shi ta dare wani abin abu sa'id ya gabi dace a haka ba falamma asaba garin Allah na wayewa a gada ila rasulun sarasam he jijihi ya iske mazama zala yana rayu ya iske mazana sallar salama fa zakar zalika lahu ya ba annabi labari kaga wani wa duk wannan qur'anin daren gaba ne kun bi kuma kullu aka ya tarwe da ta duwan qur'ani ita kai dai wa kana rajul itaqaluha shi abu sa'id ya ga kaman sura ya ga man kadan ce kware da abin ya kadan kullu gurin shi ga abin kaman abin ya kadan ya kadan sura daya kuma kullu ahad ba ta duba sura ma kai ta inta shi akan haka ne shi sai sai ya kai kara shikenan da manzo Allah ya ji magana Abu Sa'id kuma da abin da yake nihi kama abin yayi kadan sai annabi ya ga masa muhimmancin surar yace fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannun shi Allah ke innaha ita wannan sura la ta'dilu suratul qur'an tana daidai da sulusun ƙura'ani haka kurin ya ce nan malamai me yi sa sulusun ƙura'ani a ganin ƙura'ani labari ne da hukumci da tauhidi tana ciki a girman surar ana nihi ne kai ta mamata ta yawan ƙura'ani don abuwan wasu kawo a dangane a cikin surar akwai suna na babu su akwai cikin alkurani a cikin rike da al'ahad da samadu wannan suna na da alkurani babu kowane babu ko akwai nan ba wannan wurin ba shi da dalilai kamar ibn abdul barak da gaskiyar magana irin wannan mas'ala ta karanta a ce ka karanta kuluwar lahu ahad daya tana daya cikin uku na alkurani sulusun in ce cikin qur'ani in karanta uku kamar ka karanta qur'ani kima ba ka sha halaka tun qur'ani karanta uku sai ka zamana daidai ne haka yayi ya ce wani magana kurin ka bar ka yadda kun ka huta makan kawan tawili kurin Allah shi zan haƙiƙanin abin da yake ni zai bada kurin amma wani bayani ladan ne a haka ka shigar karki da hada mashin ma nan kaza lafazin qur'ani kaza ne an yi kaza to tunda uku ce uku so nawa dubu kaza harafin qur'ani kawai kanka mala kurin ka tsaya annabi ya ce tana sulusun qur'ani kurin Allah kuma yana bada ina abin da yake so kaka shiga wani dalla dalla bayanin da ka saka kanka fala koran haka ibn abdul gaskiya kuma gaskiya ya gaskiya yace haka in sai imam ibn imam ibn hanbal in sai saka ibn rahuya haka suka ce kurin irin wannan wurare kurin ka bar sai ka bar sai suka zo ka bar abin yanda ya zo kurman zana ce surat ikhlas tana sulusun qur'ani kuran haka ba kanka hala wajen tawili sai وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب eh me yake cewa wannan yake ce abin da yake daga zaid bin khattab dan umar khattab ne ya cikin sun da wuri yake cewa umar ke abu huraira ya ji wani mutum ya ce ya ji abu huraira yana cewa ya ba labari ya ce a kabarto ma'a rasulun sallallahu mu mutu kina mun muna tafiya tare da manzana sallallahu alaihi ke suna tare da manzana da abu huraira da annabi sallallahu alaihi abu rashin muna ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa sami arjulun ya qara qulul ahad sai annabi ya ji wani mutum ya kanta qulul ahad sai manzo Allah sai ya ce wajabat ta tabbata sai abu hurairah ya ji annabi ya ce ta tabbata abu hurairah ya ce fa sa'altu nawa annabi tambaya madha ya rasulullah me ya wajaba ya manzo Allah me ya wajaba yace aljanna kin ya samu aljanna faƙala abu abu hurairu yake cewa fa'aratu an adaba ilai fa'ubashiru he na so in koma baya in ba wancan mutumin labarin albishirkin ya samu aljanna to kuma sun mafari kutu an yafutu na gada ma'ar rasu da salama sai na ji tsoron abincin sa ya huce ne tare da annabi salama tare da manzan Allah wani abu hurairu annabi kibi gurin annabi ya ci shi mai ci an ba bai dangana shi haka gida mu kodin shi cikin shi ke biyu annabi shi ba ruwan shi da annabi ke biyu kodin akwai abun shi kenan an babu ya dangana kuma shi ba shi abin shi kuma shi ba shi da matsala ta wani abu daban annabi ya samu su ci in babu ya dangana ya ce wani lokaci yunwa za ta kai min yunwa in haɗi zai zai wasu suke ma bugun aljini ne ita duk wani yunwa cikur ka riba wani abu don sabai na na rashin roƙo kame kai a ganin sa akwai masu abincin amma kurin shi abin da ke yi wani je tambaya kuma ga zika sabon buga sabon ga zika zaka annaba gari amma zuwan tambayar wannan yake mai yauni ta zai rika cewa wata ran zai fadi har haka mai rukuya haka mai rukuya ta kawiya ana cewa aljani ne yace ba wani aljani wace gura ta da ta cikin malamin Najeriya ki ba labarin wani malami iya magana ta aka taimaka limamai aka taimaka malamai aka ba sakaran cikin matsala yace yace wallahi cikin sa ta waka da tabbas yace ina ga wannan wannan Abdullahi Umar Abdullahi kadan kai da kice abin ya ce yawa kana limami ne ba lahiya ashe liman yin wajen kwadon matsala ce ta rayuwa kwana biyu malam bai hutu ba karatu almajirai aka zo aka ɗauko malam za a fi likita ya ce ana tafiya ya ce an zo daidai wajen wani mai shayi da milo da madara da tsira sai ma ne haka Allah ta hajji ya ce gwada mai shayi ita ba da shayi Allah ya ce malam ta mai shayi da hannu biya magana suka ce malam ko wancan shayi ke shara aka ce ta koma a tsaya aka yabi aka koma a ce za a likita ba aka ce a sa madara da milo da wane ne da burodi ya ce Allah ya ce aka ma ba da ya ce ya ce ya ce aka jima mana ya cinye burodi ya cinye badara ya zamana ya ce burodi Allah ce burodi aka karo burodi karo badara mana ya saka sha ba cike ya cika ya zamana aka shiga mota sai cikin amaliyar cikin amaliyar cikin gwanda abin to la kama yadda kama ba wani yin malam kuma yin wace kan wallahi kuma kuma gida kur aje awa malam shiri kur kur aje awa malam agaji wallahi kun ce aka dawo gida aka ce aka ce wani aka sai wani aka aka kai gidan malam kwana ɗaya na bi sabon da sai kuma malam wata wallahi ita da su a haba kama ya an kaza mun shi ba shi ya ji wani malam zai bugara ta albazi cikin ba dura da matsala ba da cikin matsala shi wani gida shi ma wani wanda abu da matsayi ka matsar malamai ne malam ne kullum sahawi da biya a sallah ba ya kabar goma da ba kun ba da ta yawa su ji sahawi ta wuya a sallah shi kun shi ne mami kabar ba da ta yawa a sallah su cikin gwani abu akwai matsala da ya gano ya kuma mana yana matsala ko tabbas irin wani masalaci ne da ake na alhazai suke sa wasu zari mamusu aka gaya ma alhaji alhaji ka binciki malam ka binciki lima akwai matsala wallahi me ya ce kun gaji abin da ya kamata abin da ka bintaka ta shi kenan alhaji iske malin gida ya ce yanzu malam allah gaya mu kana da bashi gayan bashi da duk da ke shi a arwaka ya gaya mu alhaji da kinot bashi da ake mace gaba ɗaya gaya mace rubuta alhaji biya bashin gaba ɗaya ya ce malam wannan gidan yanzu ka huta akwai gida na can ka je ka zamana wannan gidan za a gyara aka zo aka rushe gidan gaba ɗaya shi aka gina mai gida sabo aka kai shi umara aka dawo ta Allah a shekara ba ba da bako ba a shekara da bai da bacci Allah bai ba a shekara bai da kullum yayi kawo ba ne eh hankali da mana ba ya san kwanciyar kai amma ya tsawo za mu sallama za mu abu aga ga matsala kullum da za mu sallama to cewa wallahi da ka shekara babba bai kaulu bala ba la ya dawo sallah to sai ta shi ne kace ka taba jin kaulu a harami ka taba jin kaulu ba ko ba da harami ko so da ka taba jin ta habar Allah malami ya ya bi kudin garin kudi la ya lawo kun ba wani matsala ya kwance habar Allah kenan dai anan to shi kenan Abu Hurairah radiyallahu anhu yace zan samu matsala ya ce wallahi azaman hauka ne kuma ta lahiya ta lau kurin yunwa ce haka muka rayu haka suka kuma aka masa ba wannan abu matsala ce amma ba ta kawo matsala cikin cikin tahir iya da ba cikin sahih bukhari ka ta ruwaya wata rana yace na zo na tsare hanya ni wata mun yawa na tsare hanya ko an gano da matsala ta a taimaka mini abubakar ya zo huciya ji abubakar ni kana tana wannan aya ko da ka sabka shi soki a gani iya ce ya mai bayanin aya kaza ko me da dalilin wannan sabka aya abubakar kai bai abubakar bai shi ne bai gane mun wata ta abubakar mun kare bayani abubakar wuce ta shi bai gane ko yi mace umar ya zo na mai bayani nake jin shi bai bayani dan ya gane ko dan ya ga wannan ta an taimaka shi shi ma shi umar bai gane bai wuce abubakar umar ya wuce suka wuce shi ita sai ga manzala zo ka hanyar shi manzala da ya bi mata da ya gani ya ce ya ba wani ya zo mutane ya ce muka ta gida annabi ya sallama ya ce akwai wani a gidan suka ta ka ya rasu akwai dai wata ɗan madara da aka maka daga gidan wani aka kawo a baka ita ta saura ɗan kwano ɗan ƙarfi haka sai annabi ya amsa wani madara ya ce abu huraira ya ce kira yan wannan ka kira alu super masala ce zai kira wasu abu huraira ce ni ya ce ina gani madara ce ni da gani madara ce ni mata min kaɗan kuma an ce in kira su ce take ni ba bani mai shari daya ce ni dai ce ni dole in amsa kira in je kira su amma ta gaskiya ta rai da bi mun ba a bani sha ma amma an ce in kira wo kuma dai kadan kadan kadan ji ke ce na je na kira su waje mutun saban gwada da aka aka zo su wanda ko su wanda sai bukata to muka zo ya mun tsara he ba ne ce ba wannan sha yan ba wannan sha sha he koshi dan kwanon garmi he ya koshi yace ya koshi a ba wannan ko ni ba bane ba hannu ba bashi ba ya ce aka ba wannan kowace gaba dai ko haida sha ya ce sai manzan na kalle ne ya yi dariya ya ce ba horaira yanzu gani zai kai kowa ya sha ya sauran mu biyu tsango ta sha ya ce na amsa na sha na sha na sha na sha na bari na mace ƙara ƙara abu hurera ƙara ya ce na ƙara na ƙara shi ya zaɓa kai shi gaba daya na sha na sha ce ana mace ƙara jar su da babu wuri yanzu babu wuri wata aka suka rayu kuma da ba matsala kuma suka rayu wasu kurin wasu matsala ta rayuwa ta wani maka shiga kuma problem na kaji matsala da zaka yi sata ko ka damara akan wata lauci wasu wata addinin ka kan matsala ta rayuwa haka suka rayu su za a wani zama na baka a wata jihadi annabi ake su da dabino ba hu daya ya ce a wuni abubuwa da kwamandan yago a wuni ke yake ba su dabino daya su ci a wuni daya da baka dabino da ka ci kuma ka ta yi misonci ta yake kuma ta ce hadi bisa billah ya ce haka muke a wuni yake ba mu dabino daya mu ci shi kwamandan kyan abubuwa da shi ne shi kwamandan kyan abubuwa da ce dabino daya baka wuni daya zai baka yasu wajen mutum da yiku ne don abu dabino da hu daya mutum da yiku don abu haka kuma suke taya kungu aka kuma za a je kuma a yakin Allah kai za aka yi da takin biya ya kai lekaran waje waje kai kama ka tayi wurin koyawa baka zuwa garab a haba kai ma ka je ma hanya ma haka ne suke cewa haka ne wajen gidan kama bambancin da su to su haka za ta yakin haka za a ta yakin aikin Allah yakewa ba ruwan su haka za su ta yi amma kan zaka in wani kwanan zaka baka je ba garab kuma an kawo watan gaba kuma ka cinye gaba ba ka yi jima ka ba kudin ka cinye gaba da ko haka ke yanzu ba ba ka yake makana jajin wa ka je ka zuwa aiki kwana goma kana garab sai kana garab kuma ka kudin watan ka cinye ka cinye garab lahiya lau an yakwa ba matsala gaskiya akwai matsala wallahi ka ci aiki na ki ban nayi ban ni zuwa ban ni zuwa aikin kuma ka ce sai an biya ka wannan aikin ka zo ka ci kudin a bincika da sai ka je kiyama da haƙin wasu gaskiya ka yi ciko ka san hanyar da ka biya kudin wannan gaskiya ko da wata karshe wata experimental kai ma ka rika yi da gaskiya ka biyo ka da yawa baka aiki kana kana haƙi ta bar mana aiki kuma wani abu da wani wani ka mu gyara shi ko a dokar ta sa ta turawan ko a dokar turawa ba magana da kake aiki a biya ka ko a ta turawan kana yancin kai garab amma ba ka curi ba ka aiki ba kuma a dokar Nijar ma haka take kurin kahin sandika ne gwamnati ba ta iya sai dai gwamnati ya tsoron kai ce bai bada suka fasa aikin gaba daya amma ko a dokar Nijar ba magana baka ake biya ka ka ce a doka ce to a dokar mata da babu wani magana za ka bai san cin hana gangariya lan kai garaba ka samu wata dan ka je karama ka yi karawo ka je gobe kiyama ai sai ha biyo ka bashi gaskiya Allah taimake mu yanzu dai nan abu hurairu yake ba labarin cewa kenan da annabi ya ce wajabat na ce me ya wajiba rasulullah ya ce aljanna ya ce sai na zo fa'aratu an adhaba ilai fa ubashiruhu eh na so in je in ba wani mutumin labari in ba shi bushara ta samun aljanna sun mafarikutu an ya fitin gada a marasa zama eh na ji tsoron abincin rana kai hujin tare da wata zama ka abinci huce ne ya ce dalilin haka kada gudan ka abinci huce ne fa'asatul gada eh na zaɓi in ci abinci na in je abinci kai birni ke nake koma ba wancan labari ainihin ya so ya koma wajen wancan labari ya ce ka aje ya koma ka yi ba labari ya dawo abinci ya kare shi za ya tsaya ci abincin shi ya ce haka aka yi ya ce sun mazu hafta da rajul bayan mun ci abinci mun kare ya na kai wajen wancan mutumin in ba shi labari fawajattu karsa ba yana ji a ya mata ke shi kai labarin mu mashi ba nan da kurin abin da ya na yake cewa yake so kawo fadala ta sutu ikhlas kina karanta ta iya sa a samu aljanna sai ina ne وحدثني حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران وان تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها duk da wannan wasu wacce mata inganta wacce mata inganta cewa abdullahi bin auf yake ba naka ta humaid labarin cewa kuluwallahu ahad ta'adilu tana daidai da thuluthul qur'an daya cikin uku na alqur'ani kenan daya cikin thuluthul qur'ani a cikin cikin qur'ani tabaraka ita kuma zibidi mulku tana me ce amjada tana neman ceton mai karanta ta gobe kiyama kuma ce tana kare azabal kabari ga mai karanta ta kullun da dare kullun da dare kenan shi ne fadala tan babu nuka da babu na fadala ta kulwalla abinda ya zo kan kulwalla ahad da sutul mulk da ta kulwalla da ga fadala ta tana da da sutul qur'ani kuma tabaraka tana neman ceton mai karanta ta sai ma ja fi zikrillah tabaraka wa ta'ala nan kuma abin da ya zo na maganar ambatan Allah mai girma da buwaya zikir حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك abin da yake wannan ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dun wanda mankala dun wanda ya ce la ilaha illallah wannan kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu la sharika lahu shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi walahul hamd godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan komai ka karanta wannan aya wannan azkar fi yawm awuni ka karanta mi'ata marra sau 100 100 me za a baka ce kanata lahu adal ashar riqab za a baka man za a baka daidai da kayantar da bawa goma wa kutibata lahu mi'atu hasana za a rubuta maka lada 100 wa muhiyata anhu mi'atu sayya za a kankare maka zinihi 100 kaji kuma wa kanata lahu wannan abin da ka karanta zai zamanto maka hirzan mina shaitan yau mahu zalim zai ma kariya daga shaitan a wannan wuni Allah zai ma kariya daga shaitan a wannan wunin gaba daya ya ce hatta yumsi har Allah sa ya ka wuni har wuni wani wunin gaba tun daga sai har wuni guda haka man karanta da marci abin guda kenan bayan wannan fadala 'yan taddabawa lada ɗari kan kare zinihi ɗari kariya daga shaidani kuma walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja bi aran nan ba mai kawo aikin da yake naka waye zai shiga kurin illa ahadun amila akthara min zalik sai wanda yayi abin da yayi yawan naka nan an ce abin da ya kawo kalmar afdal mimma ja kuma ce wannan fazan iya karantar da kai wannan azkarikin koda ba zama guda kawai ba dan ce aka kawo wannan kalma a wuni kurin kawai so ɗari to illa neman kariya daga sahiya zuwa wuni ka iya bukata da sayan gada sama kawai ko hakin wunin gaba ɗaya kuma cewa bahewan da ya kawo sama da na kenan wannan iya cikin azakarikin da ba sai da iya kana iya ta yi ma don a ɗoke ma shubuhal haddadewa kenan bakin ɗari ne a'a ana yi ƙara don ya ce wanda ya ƙara sama za ka yi ga kina ana karawa sama da ɗari ina cikin azkarikin da ba su da sharaɗin mai kaza a kana iya tayima wannan dai an gaya maka fadar ɗari kuran roman karanta ɗari kuran la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir dan sun zo lafazi daban-daban kuma da bayani daban-daban wannan dai tabbas an kai haka nan kana da wannan wannan garabasa ta samu an taddabawa goma kan lada ɗari kan kare zini ɗari kariya daga shaidani kuma babu wanda zai yi ka a ran nan wajen gara ƙasa ta roman aiki sai mutumin da ya zo da abin da ya hina ka ina ga nan ya kamata mu tsaya ganin lokacin mu lokaci kan da sabon karatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته